الله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد واتقوا الله عباد الله إن الشهور والأعوام مقادير للآجال ومواقيت للأعمال وتمضي حفيفا والعليم القدير أحصى أعمالنا وأقوالنا وأسرارنا وعدها عدا الوفاء والجزاء عليها في يوم في يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه معاشر المسلمين لقد رحل شهر رمضان بأعمالكم وختم فيه على أفعالكم وأقوالكم ونياتكم فمن كان مسيئا فليبادر بالتوبة فليبادر بالتوبة والحسنى قبل فوات الأوان إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والمحسن فيه يشكر المنعم عليه وليداوم مستعينا بالله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إن السدامة على الطاعة زاد الصالحين وليس للطاعة زمن محدود ولا للعبادة أجل معدود فعبادة رب العالمين ليست مقصورة على رمضان وليس للعباد منتهى دون الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اعلموا أيها الإخوة الكرام إن للقبول والربح علامات وللخسارة والرد أمارات ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة الخسارة السيئة بعد الحسنة والسيئة قد انتهى رمضان والصيام لا يزال مشروعا الاثنين والخميس وأيام البيض وطلافة من كل شهر وأوائل ذي الحجة وصيام شهر الله المحرم وشعبان وغيرها وقد انتهى قيام رمضان وقيام الليل مشروعا في كل ليلة والله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فطوبى لمن تمسك بالحق ولازم الطاعة دوما وإن كان قليلا وعلم أنه لا بد له من جزاء بعد الأجل المحتوم إن كان خيرا فخير وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إخوة الإيمان فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم ومن كان عليه قضاء فليبدأ به ثم التطوع ليحصل له الفضل و... ليحصل له الفضل والثواب ومن لم فلا يحصل له هذا الجزاء عباد الله فيوم العيد يوم فرح وسرور لأمة الإسلام لكن بحدود بحدود المأذون شرعا إن العيد شكر ليس فسق ويجب الحذر من التشبه بالكفار في الملابس والمطاعم ومصافحة النساء والتبرج وترك الصلاة في المساجد والفخر والإسراف والاعتداء على الأعراض والأموال والنفوس وغيرها من المنكرات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah sannan wanda ya sanya dare da yini suna sassaɓawa ga duk wanda ke neman ya tuna da Allah ko ya gode masa ya amfani da wannan dama ina gode ma Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai kuma ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzansa ne Allah ya aiko shi zuwa ga talikai ga baki ɗaya yana mai bushara ga wanda ya kyautata yana mai gargaɗi ga wanda ya saba. Sannan Allah ya aiko shi domin ya zama mai da'awa zuwa ga tafarkin Allah da izinin Allah. Sannan kuma Allah ya aiko shi ya zama fitilla mai haskakawa. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran mabiyansa da waɗanda suka fi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. baya ka ya ƴan uwana musulmi godiya ta tabbata ga Allah a wannan yini namu mai albarka na Juma'a yau muna ɗaya ga watan Shawwal yau ne Allah subhanahu wata'ala ya kaddari muka sallaci Idi bayan kwanaki 29 da muka samu muna azumta na watan Ramadan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya karbi ibadun mu ta kwakuran mu ya ji kan waɗanda suka riga mu ya kyautata ƙarshen mu ya kyautata yanayin mu ya kuma sa mu cika da imani amma fa mu sani jama'a cewa da watanni da shekaru to lokuta ne fa da Allah subhanahu kuma shine al-khabir al-alim shine mai zurfin ilimi al-khabir shine mai ilimi ilimin da ke hade da gogewa to Allah subhanahu wata'ala shine al-alim al-khabir ya farga ya kididdiga aikace aikacen bayi da zantuttukansu da ababen da suka ɓoye ya ƙididdige su ƙididdigewa sannan kuma akwai sakamako a kansu ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi ko kuma na sharri idan na alkhairi ne za ta yi fatan alkhairi idan kuma na sharri ne za ta yi burin ina ma da a sanya katangan ƙarfe tsakankaninta da abin da ta aikata da haka a wannan yini duk wanda ya samu alkhairi a cikin ma'aunayyansa to ya gode ma Allah domin hakan ya faru ne da taimakon Allah wanda kuma ya samu koma bayan haka kada ya zargi kowa sai karan kansa ya ku jama'a musulmi mu fa sani cewa watan Ramadan ta riga ta shuɗe ta kuma shuɗe da aikace aikacen da kuka aikata a ciki ta kuma cika an kuma yi stamp an yi hatami akan aikace aikacen ku da zantuttukan ku da ninyoyinku to amma fa duk da haka wanda ya munana ya saba to ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma zo ya kyautata tun yana da sauran numfashi a tare da shi domin kamar yadda Allah yake cewa innal hasanati yuzhibuna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana Allah ce zalika zikra lil zakirin wannan tunatarwa ne da wa'azi ga masu tunatuwa ga masu wa'azuwa shi ko wanda Allah ya taimake shi ya kyautata a cikin watan Ramadan ya gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma ya nemi taimakon Allah akan ya dawwama akan haka domin al'amuran suna da buƙatuwar neman taimakon Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke neman taimakonka a kai kaɗai muke bauta maka kuma kai kaɗai muke neman taimakonka a al'amura na addini da kuma al'amura na rayuwa haka nan a wata aya Allah yana cewa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah baicin Allah ne ya taimake mu muka samu shari'a to mu da karan kanmu ba mu isa mu samu shari'a ba ya ƴan uwana musulmi ku sani cewa fa dawwama akan da'a ga Allah to wannan fa shine guzurin magabatanmu na kwarai magabatanmu na kwarai ba su san cewa su bauta ma Allah a wani yanayi su yi watsi da bautan Allah a wani yanayi ba da'a ga Allah ba ta da wani zamani da aka ce ƙididdigagge haka nan bauta ga Allah ba ta da wani lokaci da aka ce iyakanta kenan da haka ibadan mahalicinmu Allah subhanahu wataala ba ta taƙaita akan watan Ramadana ba bal ibada ga Allah subhanahu wataala matuƙarta ita ce mutuwa nan ne tuƙewanta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa abuda rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma mahaliccinka Allah har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka kuma ya ƴan uwana mu sani cewa fa karɓan aikin bawa da riban da ya samu a wurin Allah tana da alamu hakanan kuma hasara da tasgaro da ya samu daga Allah ita ma tana da alamu alamun Allah ya karɓi aikinka na alkhairi shi ne ka ga Allah ya maka taufiki kana yin waɗansu aikace-aikacen alkhairi bayan alkhairi. To alama ce da ke nuni akan cewa alkhairin baya Allah ya karɓa. Haka nan kuma babban alaman da ke nuni akan mutum ya yi hasaran aiki, kuma Allah subhanahu wata'ala bai karɓi aikinsa ba shi ne idan ya ga ya maye ma kyakkyawan aiki da yin mummuna, ko kuma dama can mummunan ya yi sai kuma ya ɗora ya ci gaba da yin mummuna to wannan alama ce da ke nuni akan cewa Allah ya jefo shi da ‘yan kayansa Allah bai karɓi ibadunsa ba Allah bai kusance shi ba kuma Allah bai ƙaunace shi ba to ya jama'a musulmi mu ƙara sani cewa fa ramadana dai alhamdulillahi ta gama aikinta ta tafi amma fa azumi yana nan tabbatacce domin a sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai azumtar litini da alhamis akwai azumtan sha uku sha hudu sha biyar ga kowace wata akwai azumtan wato kwanakin kwanaki na farkon watan zulhijja kwanaki tara tun daga ɗaya ga wata har ya zuwa ranar arafa akwai azumtan watan almuharram musamman tara da goma a cikinta akwai kuma azumtan watan sha'aban gabaki ɗaya sai yan takaitattun kwanaki kamar yadda bayani dai ya gabata da sauran azumoma da suka tabbata a cikin shirin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam hakanin qiyamul layli ko kuma abin da muke kira tarawih to wannan fa ya riga ya tsaya amma fa qiyamul layli yana nan a shar'anci a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan a kowane dare akwai qiyamul layli domin ya zo ma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane daren duniya Allah yakan sakko saman duniya sakkowa irin wacce ta dace da buwayar Allah da girman Allah babu wanda ya isa bigi kirje ce maka ga irin yadda sakkowan Allah take wani daga cikin magabata cikin sarakuna yana tambayar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai cewa kun ruwaito hadisai cewa Allah na sakkowa saman duniya to shin zai sakko ne ya bar al'arshi ba kowa ko ko ya abin yake sai ya ce shin ka yi imani da cewa wallahu ala kulli shay'in qadir ya ce eh ya ce to ka warke daga wannan matsala ba haƙƙinka bane ka gane yadda Allah subhanahu wata'ala yake sakkowa zuwa wannan saman duniya to manzon Allah ce Allah na sakkowa saman duniya a kowane daren duniya lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya ƙare idan Allah ya sako saman duniya yana tambaya man yad'uni fa astajiba lahu wane ne yake da roƙo ni kuma an amsa mishi nan take man yas'aluni fa utiyahu wane ne yake da roƙo ya roƙe ni ni kuma in biya bukata nan take man yastaghfiruni wane ne ke neman gafara na fa'aghfira lahu ni kuma nan take in gafarta masa shine amfanin wannan fa'un din da ta zo ita fa'un din nan fa astaga fa'aghfira lahu ko kuma fa'u'tiyahu tana nuni akan nan take za a yi maka kai ma idan kai to da haka ya jama'a musulmi mu rayar da dararan mu mu sani cewa fa akwai wani yini wanda yake za ka yi burin ina ma da kana da minti ɗaya ko biyu da za ka faɗi alkhairi ko ka aikata alkhairi da haka madalla da mutumin da ya riko da gaskiya ya lazimci da'a ga Allah tutur ko da ko abin da yake yi ɗin kaɗan ne ya san cewa akwai ranar sakamako bayan mutuwa in ya aikata alkhairi tabbas za ka ga alkhairi domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan duk wanda ya kyautata aiki to babu sakamakon shi a wurin Allah sai a kyautata masa sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhil laqadir ranan da za a fito da mutanen da ke cikin kaburbura Allah zai fafayyace abin da ke cikin kiraza to a wannan yini fa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan abin da dukkan bayi suka aikata, da aka kai fatan Allah ya san alkhairi daga gare ka. Cikin ababen alkhairin da za mu riƙe, shi ne abin da ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake cewa duk wanda ya azumci watan Ramadan, sannan ya raka watan Ramadan da azumtan kwanaki shida a cikin watan Shawwal, Allah zai ba shi ladan ya samu zamani ga baki ɗaya na azumi. wato zai ba shi ladan azumin farilla ba azumin nafila ba ka azumci watan ramadan ka kuma bi da kwanaki shida to Allah zai rubuta maka wannan shekaran gabaki ɗaya kayi kana azumin farilla ne da haka ya jama'a a sanya himma amma wanda ake bin shi azumi to ya gaggauta biyan abin da ake bin shi tukuna sannan ya yi wannan taɗawu'in domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sharaɗi wanda ya azumci ramabana da haka wanda bai gama azumin wata ramadana ba bai shiga cikin wannan falala da manzon Allah ya kawo ba kuma mu sani ya jama'a musulmi yau take sallah ranar farin ciki da annashuwa ga al'umman musulmi ga baki daya amma fa mu sani cewa farin ciki da walwala da annashuwa gwargwadon yadda shari'a ne ta tsara mu sani cewa fa idi godiya ga Allah ne ba fasikanci bane don haka ya wajaba ga kowane musulmi mu nisanci duk abin da yake saɓan Allah, kamanceceniya da kafirai a cikin tufafi ko a ababen sha ko a zantuttuka ya waje ba kowane musulmi ya nisanci haka. Idan kuma kaga an yi, to ka tsawata kai bayanin cewa wannan ya saba ma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Domin musamman irin a ranakun hawan daushe za ka ga waɗansu suna shiga irin shigan kafirai. To ya kamata a tsawata musu. dattawan anguwa su tsawata musu, iyaye su sa ido, jami'an tsaro su sa ido, kowanne ya tabbatar da an tsare alfarman addinin musulunci, an tsare mutunci da mutuntaka, an tsare dattaku da kuma aikin da ya kamata. Dole ne kowa ya nisanci musafaha da mata, da cakuɗeɗeniya da mata, dole ne su kuma mata su nisanci tabarruji, irin fitan da matanmu suke a ɗan waɗannan shekarun nan. kaga duk sun aje hijabansu galibinsu gele suke ɗaukowa yanzu suna sawa kuma a gaban iyayensu suke fitowa da sauran makwabta ana kallon su ba kunya ba tsoron Allah ƴaƴanmu shekaru bakwai da suka wuce duk sun aje hijabai sai dai su ɗauko gele suna yafawa gelen da yake ma bai suturta wani abu daga cikin tsaraicinsu hakanan suke yafa shi suna bilayi a cikin garuruwa to ya kamata iyaye da dattawan anguwa da jami'an tsaro da sauran masu umarni da mai kyau da hanyar akan munanan aiki su tsawata akan wannan sai bayani akan cewa wannan ya ci karo da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne wa'annan ƴan uwa musulmi mazaje waɗanda suke kin zuwa sallan jami'i saboda shagulgulan sallah to wajibi su ji tsoron Allah su koma zuwa ga Allah waɗansu za su je hawa su manta da sallan azhar waɗansu za su je hawan daushe su manta da la'asar da magriba a mafi yawan lokaci waɗansu sun shagaltu da hidiman jawakai ne wannan ya shagaltar da su daga Allah waɗansu sun shagaltu da hawa wannan ya shagaltar da su daga Allah to jama'a musulmi mu sani na rantse da Allah wannan hawa da ake ba hujja bane da zai hana kai yin sallah Allah ya saka ma mai martaba sarkin zazo da alkhairi maganan da muka yi da shi bara yake cewa ya kafa doka a majalisar masarautar zazza duk hawan da za a yi karya ci karo da lokacin sallah ya ce ko hawa na hawan bariki da ake yi duk garin sallah ko ranar hawan daushe to kada a yadda ya ci karo da lokacin sallah har kuma ya gaya mana irin ababen da suka rika faruwa a baya wanda ya sanya dole aka ɗauki wannan mataki saboda al'umma suna sakaci da sallah al'umman da ke neman taimakon Allah akan matsalan tsaro sannan kuma tana sakaci da sallah yake cewa al'umman nan bata shirya ma Allah ya taimake ta ba to da haka Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara masa lafiya sannan dole ne mu nisanci alfahari da almabazzaranci da ta'addanci a cikin jina ne da dukiyoyi da mutuncin al'umma gabaki ɗaya kai duk dai wani abin da shari'a ya ce ba daidai ba ne to don muna bikin sallah ba dalili ba ne da zai samu aiwatar da shi da haka ya Allah muna roƙonka ka karɓi ibadun da muka gabatar a watan Ramadana ya Allah muna roƙonka ƴan matan mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su samarun mu da matasan mu Allah kai musu albarka ka shirya mana su Allah ka daidaita mana halayen su ƙananan yaran mu Allah ka tarbiyantar mana da su tarbiya ta addini dattawan mu Allah ya ƙara muku albarka shugabanninmu Allah ka ja hannayensa zuwa ga daidai, Allah ka ɗora su a kan daidai, Allah ka azuta mu da yin musu ɗa'a a tafarkin sunna. Ya Allah duk bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana, abin da muke tsoro na sharri Allah ka tunkuɗe mana. Ya Allah ɗaiɗaikun musulmi da suke cewa mu sanya su cikin addu'a waɗanda muka iya tunawa daban da bamu tuna ba, Allah ka fi mu sanin bukatunsu, Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Abin da muke tsoro na sharri Allah ka tunkuɗe mana. ألا وصلوا عباد الله على المبعوث رحمة للعالمين وقد أمر الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وخذ منا بفأرنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين